أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ‘yan uwa musulmi da muka haɗu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin markazul imam al-bukhari littafizil al-qur'ani wa dirasatil islamiyya don ci gaba da karatun tafsirin al-qur'ani mai girma a cikin suratun nisa barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci na wannan rana ta litinin mai tarin albarka shida ga watan ramadana mai albarka hijira farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma shine daidai da 23 ga watan Fabrairu miladiya aihuwa Isa danna na Maryamu alaihi salatu wassalam 2026 don ci gaba da wannan karatu muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare su muna tawassuli da wannan zama Allah ta'ala ya biya muna bukatunmu na alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba Allah muke roƙo ya musanya mai ta koma ta alkhairi ya biya masa akwai 'yan uwa da suke izo baran addu'a Allah ka san kowa da bukatar shi Allah ka biya wa kowa bukatar shi ta alkhairi a ƙasar mu ta Niger tana bukatar addu'an mu muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger da sauran kasashen musulmai gaba daya duk abun da muke ji ma tsoro muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganinsa Allah ka yi muna gamdakatar ka kare mu da hare-hare ma zahara minha wa ma batan da sauran kasashen musulmai gaba daya kamar irin kasashen Falastin wanda muke roƙo Allah ta'ala ya kawo musu mafita ya kawo musu ɗauki kamar irin 'yan uwanmu da suke ƙasar Sudan duka muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi akwai wani bawan Allah da ya izo barin addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya biya mishi bukata ta alkhairi yi ma dan uwa addu'a malami na ke cewa yi ma kai ne a jiya mun kon aya ta goma sha uku faɗar Allah ta'ala wa tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasula nam alarma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وبنجي تعالى تلك حدود الله wannan sune dokokin Allah sune iyaka da Allah ya gindaya ga abun da ya shahi sha'anin gado wa man yuti Allah duk wanda yawa Allah da'a wa rasulahu yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yana shigar da shi aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha abadan yana abun ƙaddarawa dawwama a cikinta har abada wa zalika al-fawzul azim ubangiji ta'ala ya ce wannan shine rabo mai girma wannan ayar ɗaya ce daga cikin ayoyin da suka bayyana umarnin Allah ta'ala da iyakokin Allah Allah ya ce a cikin iyakokinsa a yi wa manzon Allah da'a a yi wa Allah da'a wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a to Allah ta'ala yace zai shigar da shi aljanna menene yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a yi ma annabi da'a shine ittiba'u ma amara bihi biyar duk abun da Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da shi wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar da nisantar abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan sa kuma ya tsawatar shine yi wa annabin Allah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba a hadithin da yace kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba wani hadithi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan al'umma ta za su shiga aljanna illa man abasi wanda yaki kila wa man ya'aba ya rasulullah aka ce wa zai ki shiga aljanna gagara ba sanan wa zai kita ya annabin Allah annabi yace man ata'ani dakhal aljanna duk wanda ya mini da'a ya shiga aljanna wa man asani duk wanda ya saba mini faqad aba to shine wanda aka ce zo ga aljanna yace bai so to da haka man ata'a Allah faqad ata'a ar-rasul duk wanda yawa Allah da'a yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a shi kuma yiwa annabin Allah da'a yiwa Allah da'a ne da haka Allah ta'ala a wurare da dama ya gwama yi ma annabin sa biyayya da yi masa biyayya ba dan komai ba dan muhimmancin yiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a a wani hadisi annabi ya ce na bar muku al'amurra guda biyu lan tadillu ma in tamassaktum bihima ba za ku bace ba matukar kuka yi riko da wayannan al'amurra guda biyu kitaballahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan abinda ake nuhi da yiwa annabi da'a shine riko da littafinsa littafin Allah abinda ake nuhi da yiwa annabi da'a shine gwargwadon ka yi iya ƙoƙarinka na samun rabo na yin biyayya ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ita sunnar annabi ita ke fassara alƙur'ani mai girma tare da cewa waɗanda ba su yi imani da hadisai ba suna ganin baya yiwa a ce wai ga wani magana wadda ke sharhin alƙur'ani mai girma tare da shi da kanshi ya san yau akwai ayoyi a cikin alkur'ani wanda ba ka iya fassara su ba tare da ka koma a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kaga wannan aljannar an yi tattalanta ne ga waɗanda suka yi ma annabi da'a kuma aljannar a cikinta akwai ababe na banƙaye Allah ta'ala ya ce a cikin suratul muhammad fiha anharun min ma'in ghairi asinin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى الله تعالى يتي أتكن الجنة أكوي قورمو كلا كلا ƙoramu na ruwa waɗanda ba su da garwai waɗanda ba sa da wani ɗanɗano na lalacewa ko da sun juma aje ba sa canzawa sannan a cikin aljanna akwai ƙoramu na nono wanda ɗanɗanonsa baya taɓa canzawa don ya kwambi baya yami wa an harun min khamrin a aljanna akwai ƙoramu na giya lazzatin mai daɗi mai ban daɗi lisharibi na ga masu sha ita wannan giya giya ce wadda ba ta sa mayi a cikin aljanna giya aljanna ba irin giya ce ta 'yan duniya ba wadda za ka sha ga wari ga maye ka sha ga ta kuma kana su ka rasa ma abin da kake faɗi amma ita giya aljanna ba haka take ba ubangiji ta'ala ce wa anharun a cikin aljanna akwai ƙoramu min asalin na zumuwa musaffan wanda yake tsalkakakke zuman aljanna ba irin zuman duniya bane da ake tatso shi daga kashin zuma shi zuman aljanna ƙorama ce mai gudana wadda da ka buƙace ta ma tashtahihil anfus duk abun da ranka yake so aljanna akwai shi shine al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin nuniyar shi yake cewa anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydan ƙoramun aljanna ƙoramu ne waɗanda suke gudana ta hanyoyi mabambanta Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan aljanna kaga wannan aljannar khuludun ne bila maut dawwama ce babu maganar mutuwa da inda mutum ya shiga a cikin aljanna daga nan ya dawwama shine malamai suka ce alkhuludu shi ake nufi da almuksu da'im zama na har abada illa an yadulla dalilun ala annahu mu'aqqad to sai in ko nuni ne da yazo da ishara ta cewa khuludun yana dokar ma'ana ta dan zama na dan lokaci amma anan cewa da Allah ya khalidina fiha abada khuludun ne da'imi zama ne na har abada wa zalika al-fawzul azim Allah yace wannan shine rabo mai girma wannan ayar ta karantar da mu cewa lalle gado da raba gado iyaka ce daga cikin iyakokin Allah annal mawarith min hududillah lalle lamurran gado suna daga cikin iyakokin Allah kuma wannan ayar ta karantar da mu cewa shi ma rabon gado ibada ce daga cikin ibadoji a raba gado a ba kowane haƙƙinsa shi ma ibada ce don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ku sadar da gado ga ma'abutansa wannan ayar ta karantar da mu cewa a yi ma annabi da'a yi ma Allah da'a ne don haka Allah ta'ala ya yi atafinsa da wawun atafaha bil wawi dalati ala al jam'i wal ihtirak sannan wannan ayar ta yi muna karatun cewa ni'imomi suna dawwama a cikin aljanna tabbacin cewa akwai aljanna akwai wuta shi ma aqida ce ta ahli sunna cewa aljanna ba ta karewa wuta ba ta karewa cewar Allah ta'ala khalidina fiha wa hadha al-khulud huna mu'abbad wannan dawwama dawwama ce ta har abada wa qad dhakara Allah ta'ala dhalika fi iddati ayatin fil Qur'an malam Usaymin yace hakika ubangiji ta'ala ya ambaci wannan a ayoyi da yawa a cikin al-Qur'ani وأجمع المسلمون على أن نعيم الجنة مؤبد ما لمن مسلمين الدنيا غبادي sun yi baki ɗaya akan cewa ni'imomin aljanna ni'imomi ne na har abada waɗanda ba su ƙariya walam yuzkar fi zalika khilafun ba ambaci wani khilafi ba na malaman sunna malamai na duniya akan cewa aljanna ba za ta dawoma ba wannan ayar ta karantar da mu anna hadha an-na'ima huwa ar-ribhu al-'azim cewa lalle samun aljanna ita ce riba mai girma allati la yumathiluhu shay'un wadda babu wani abu da yake kama da ita babu wata ni'ima da take kama da ni'imar aljanna shine Allah ya ce wa dhalikal fawzul 'azim wannan shi ake ce ma rabo mai girma Allah ta'ala ya samu mu samu wannan rabo ubangiji ta'ala ya ce wa man ya'si Allah duk wanda ya saba wa Allah ورسوله يسابى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتعدى حدوده يكيتر إياكوك الله يدخله نارا الله زي شقد شي وتئر موتا خالدا فيها زي دوما أتكون النموتا وله عذاب مهين ينادى أزابة ولا كنشي malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta wa man ya'si Allah ta sabka ne domin ta bayyana cewa akwai masu iya yin yaji wurin ganin sun saba ma umarnin Allah ta'ala wurin rabon gado ba ma cikin rabon gado ba Allah ta'ala yakan cewa a yi kaza sai wani ya murje ido ya yi taurin ido yawa ubangiji ta'ala yaji kan umarnin Allah ta'ala shi dama ɗan adam haka ya gada ɗan adam ya gaji finjirewa ya gaji yi wa Allah yaji akan ni'imomin Allah ta'ala Allah yana yi wa bawa ni'imomi yawa bawa ni'ima ta lahiya yawa bawa ni'ima ta arziki yawa bawa ni'ima ta hankali yawa bawa ni'ima ta samun kansa musulmi amma babu abun da zai butulce ma Allah da shi sai haɗa Allah da wani a cikin bauta kamar ɗan siyasa yau za ka iske ɗan siyasa Allah ta'ala ya mai kowace irin ni'ima da ake wa bawa amma abu na farko da zai fara yi shine ya bauɗe ma wannan ni'imar da haɗa Allah da wani a cikin bauta ya zo wurin wani malamin cibbo ya ce mai to your excellency idan ana son a samu cin nasara a cikin zaɓe to dole dole ne sai an yanke ɗan munsuru kuma wannan munsuru ya zan baƙin munsuru ne excellency shi kuma yana son ya ci zaɓe ta kowane hali son yake sai ya ci zaɓe ana ha maza ha mata shi dai ala tilas sai ya ci zaɓe wannan babu shakka ‘yan uwa butulce mu ni'imar Allah ta'ala ce Allah ya wa bawansa ni'ima abinda yake so a karɓi wannan ni'ima da godiya kada a karɓi wannan ni'ima da butulcewa Allah ta'ala ya ce wa ita ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijinku ta'ala ya yi izina cewa idan kuka gode mishi akan ni'imomin da ya muku to zai ƙara muku idan Allah ta'ala ya wa bawa ni'ima ni'imomi mabambanta to babban abin da za ka yi ka nuna ma Allah lalle ka gode ga wannan ni'imar ka gode mishi da haka gode ma Allah ta'ala akan ni'ima alama ce ta cin nasara a cikin rayuwa da haka ba kowa ne Allah yake wa ni'ima ba ya gode Allah yana iya wa bawa ni'imar arziki ya ki gode ma wannan ni'imar ya mai ya mai ni'ima ta lahiya ya ki gode ma wannan ni'imar Allah ya mabawan shi ni'ima ta kuɗi ko ya masa ni'ima ta ɗiya sai ya ji cewa ba a masa ni'ima ba yaujin yake cewa babban ni'imar da Allah zai masa ya ji cewa lalle Allah ya masa ni'ima shine Allah ya bashi kuɗi yau haka muke ji amma ni'imomi na Allah ta'ala yawa gare su hissa Allah ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka je kuna son ku kididdige ni'imomin Allah da yawa bayinsa wallahi ba za ku iya kididdige su ba Allah ta'ala yakan wabawa wani ni'ima ta diya ya bashi ni'ima ta diya maza wani a bashi diya mata wani a hada mai maza da mata wani kuma Allah yakan yi masa ni'ima ta ya bashi lafiya ya shekara goma bai yi ciwon kai ba wani Allah yakan masa ni'ima ta tufin asiri duk wata matsala da zai shiga a rayuwa Allah zai kame mafitar shi a cikin ɗan lokaci ƙalilan wannan ita ma ni'ima ce kaga ka samu kanka tsawon shekara ɗaya baka yi ko ciwon kai ba wallahi Allah ya arzita ka da ni'ima ba za ka gano Allah ya ma ni'ima ba sai da Allah ya jarabce ka da rashin lafiya daidai da ciwon kai idan Allah ya jarabce ka da shi za ka gano cewa lalle lafiya ita ma ni'ima ce hissa malam Mustapha Lukufi Almanfaloti yake cewa ita lahiya wani kambe ne na sarauta da Allah yake azawa a bisa kanun masu lafiya babu mai ganin wannan tajul mulki illal marda sai marasa lafiya marashin lafiya shi ɗaya ne ke gano lallewa ne Allah ya yi masa ni'ima lokacin da yake bisa gadon asibiti idan ka zo ganinsa baya da lafiya a nan ne zai tabbata cewa lalle lahiya ni'ima ce lalle lahiya arziki ce ba ka ganin marashin lafiya Allah zai jarabta shi da rashin lafiyar ba iya hitsari hitsarin ga da za ka zo ka yi shi lokacin da kake so amma mutum nawa ya mutu akan rashin lafiyar rashin hitsari wani kuma Allah ya jarabce shi da baya tusa a je likitan duniya a rasa tusa a rasa iska ita ma kenan nima ce ba ka ganin idan aka yi wa mutum hoshi babban abin da likita ke tambayawa shin ya samu ya yi tusa a ce e ya yi ce to alhamdulillah hoshi ya yi kenan jijiyar ta dawo lahiya in ko ba a yi ba an samu matsala lokacin da za a yi da za a yi wa mutum washi ya yi awa ɗaya bai yi wannan iskan ba likitoci za su kewaye shi a yi tayyan abubuwan da ake son a ga yayi don ya yi tusar yana yin ta za ka ga an yi taɓi ana murna kina ita ma ni'ima ce to ba za ka gano duk abin da Allah ya ma na cikin organism in jikinka ni'ima ce sirar da Allah ya amshi wannan ni'imar baka gama kahu ba da ya rasa ido sai ce ido mi ido wari saboda ni'imarsu ya san cewa lalle su ma ni'ima ce wata muna zaune tare da wani makaho sai aka yi aka yi kufir aka jaye huta yan gidan nefa suka jaye huta sai na ce inna lillahi sun bar mu cikin duhu yace in dai ni ai tai to kaga wannan ni'ima ce daga cikin imomi Allah Allah ta'ala shine Allah ta'ala ya ce duk wanda ya saba masa ya saba ma annabi ya ketar iyakokin Allah to Allah zai shigar da shi a cikin wuta wannan wuta kuma zai dawoma a cikinta sannan zai samu azaba ta walakanci ma idkhalihi an-nara wa khuludihi fiha tare da za a shigar da shi a cikin wuta ya dawoma a cikinta bal huwa mu'azzabun azabu ihanatin za a yi masa azaba azaba ta walakanci fa yakuna azaban jasiman wa azaban qalbiyan nafsiyan za a yi mai azaba jasiman mai girma ko kuma azaban jismiyan azaba ta jiki da azaba ta zuciya Allah ta'ala ya ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da fatar dan wuta nadijat ta kosa dan me yasa aka yi amfani da kalmar kosawa dan a bayyana ma cewa lokacin da ta kone kurmumus kwata shi ta ƙosa kamar lokacin da ka zo kana dahuwan nama ai nama idan ya dahu ya gasu a ce mi ya ƙosa ya nina to shine ubangiji ta'ala ya amfani da wannan usulubin na ka iya fahimtar mi ake nuhi da fatar mutum idan ta ƙosa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab ba dan kuma dan su dandani azaba yana kosawa hwata shi tana kwayewa tana konewa za a hurhura mai wata sabuwar hwata don a ƙara ɗanɗana mai azaba akan azaba bangiji ta'ala ya kare mu to shine malamai suka ce wannan yana nuni akan cewa ya kamata mutum ya yi ƙoƙari yake yayi azaba Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ku ji tsoron hutar Allah ko da dabarin dabino ne bi ma'ana ka yi sadaka don sadaka tana kashe wuta sadaka tana kore azaba idan ka yi don Allah yi ƙoƙari ka yi sadaka ba don komai ba don ka nemi tsari daga wutar Allah ta'ala kaga wutar Allah ta'ala wallahi tallahi wannan wutar tana da bala'in ƙunƙuna tana da bala'in zafi kamar da Allah ta'ala ya bayyana to Allah ya kiyaye mu daga wannan wutar wannan ayar ta karantar da mu cewa sabon Allah dalili ne daga cikin dalilan da ke sa bawa a cikin wuta Allah ta'ala ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara Allah ce duk wanda ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah ya ƙetare iyakokin Allah Allah zai shiga da shi a cikin wuta to kaga wannan ayar ta yi nuni akan cewa lalle sabon Allah dalili ne daga cikin dalilan da ke sabawa a cikin azabar Allah ta'ala Allah ya kare mu kuma Allah yana gafarta kowane irin zunubi inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai kai gargara ba matukar bai kusa mutuwa ba haka wasu malamai suka ce duk laihin da kai idan ka nemi gafarar Allah idan ka nemi tuban Allah Allah yana yafi mazurbanka sai shirka ita kadai ce idan bawa ya yi ta ya haɗu da Allah yana shirka to ba magana gafara Ibi Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'wahu nar Allah ya ce suratul ma'ida ya ce lalle yadda sha'ani yake duk wanda ya haɗa Allah da wani a cikin bauta faqad harrama Allah alaihi aljanna hakika Allah ya haramta aljanna a gare sa wa ma'awahu nar makumashi wuta ce Allah ta'ala ya kare mu to kaga anan sai mu ce innal ma'siyata in kanat duna shirki fahu fahiya sababul lidkhulin nar lalle sabo in dai ba shirka bace to dalili ce ba ba kai tsaye za ta kai mutum wuta ba amma ka kama dalilin da zai kai ka wuta kamar mai ƙarya mai ƙarya ya kama dalilin da zai kai kanshi wuta mai cin amana ya kama dalili da hanyar da za ta kai shi a wuta mai cin kuɗin marayu innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ko kuma wa sayuslawna sa'ira za a shigar da su a cikin wuta kaga cin dukiyar marayi hanya ce da za ta kai bawa a cikin wutar Allah Allah ta'ala ya kare mu to don haka wannan ayar ta karantar da mu cewa su ahlis sunna ba sa jeha wani muayyani a cikin azabar Allah da sabon Allah sai dai za su gaya mai cewa wane kana aikin da yana iya kanka a wuta shikenan amma ahlis sunna ba sa kan mutum wuta ko aljanna don yana saba ma Allah domin wutar da aljanna ba naka bane Isa idan ka yi saɓon Allah sai dai a ce wane ka dawo wannan hanya da ka bi ba hanya ce mai bullewa ba. Wannan shi ne manhaji na ahli sunna wal jama'a. Ahli sunna ba sa jeho mutum ɗaya daga cikin hanyoyi ko kuma wannan wurare guda biyu. Ahli sunna baya cewa wane ɗan aljanna ne kai tsaye sai idan nafsin ƙur'ani ya bayyana cewa ɗan aljanna ne ko nafsin hadithi ya bayyana wannan ɗan aljanna ne. kamar asharatul mubashirin bil janna kaga annabi ne ya bayyana cewa abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna ali fil janna yace wayannan mutanen ɗan aljanna ne to kaga a wannan halin mu ahli sunna sai mu zo mu ce abubakar dan aljanna ne mu ce abu uthman dan aljanna ne umar dan aljanna ne da sauransu amma da zaran ba wannan ba kai ahli sunna baka da damar ka ce wallahi wane na cikin aljanna ko kuma ka ce wallahi wane yana cin wuta ba ka iya wannan domin da wutar da aljanna ba naka bane Allah ta'ala ya datar da ku wannan ayar ita ma ta karantar da mu cewa anna ma'siyata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma'siyatan lillah lalle saba ma annabin Allah saba ma Allah ne kamar yadda muka yi bayani a can baya kenan ya kamata ko yaushe mu yi ƙoƙarin neman tsari Allah ya tsare mu daga wuta kullun kai ta addu'a Allah ya tsare ka daga wuta Allah ta'ala ya kare mu daga wuta Allah ya ci gaba da cewa wallati ya atina alfahisha na'am واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم Mm.
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت
Mm.
أو يجعل الله لهن سبيلا Mm.
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما Mm.
فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما Mm.
إن الله كان توابا رحيما Ubangiji ta'ala ya ce, Wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, fa'in shahidu alaihinna, fa'in shahidu fa'amsikuhunna fil buyuti, hatta ya tawaffahunna almaut, au ya ja'alallahu lahunna sabila. Ubangiji ta'ala ya ce, Wallati ya atina alfahisha. Wa'yannan da suke zo ma alfasha a cikin gidanku, min nisa'ikum daga cikin matanku. fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ku nemi kafa musu shaidu daga cikin ku shaidu guda hudu fa in shahidu idan shaidu guda hudu suka bada shaida cewa lalle sun yi zina fa amsikuhunna ku tsare su a cikin gidaje fil buyuti a cikin gidaje wamna'uhunna min mukhalatatin nasi ku hane su su cuɗanyu da mutane hatta yatawaffahunna al-maut ku bar su a nan cikin gidajen ku sai mala'ikar mutuwa ya karbi rayuwansu rayuwarsu aw ila an yaj'ala Allahu lahunna sabila ko har sai lokacin da Allah zai sanya musu hanya ila al-khuruj minha zuwa fita daga wannan wannan ayar umiru bi dhalika awwal al-islam an umurci masu imani da wannan a farkon musulunci thumma ja'ala Allahu lahunna sabilan sai Allah ta'ala ya sanya musu mafita bi jaldil bikri idan budurwa ta yi zina za a yi wata bulala ɗari wa rajmul muhsana idan kuma mai aure ta yi zina za a yi mata rajmu wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi wannan bayani lokacin da Allah ta'ala ya yi bayanin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin da al'imam muslim ya fitar da shi yake cewa khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila ku riƙa daga gare ni lalle Allah ta'ala ya sanya musu hanya Allah ya ka musu mafita as-sayyibu wadda ta taba aure turjamu za a yi mata rajmu za a jehe ta idan mace ta taba aure ta yi zina jihi ta za'i wal bikru ita kuma budurwa idan ta yi zina tujladu za a yi mata bulala ɗari wannan ita ce hukunci na Allah ta'ala ga wanda ya aikata alfasha yana da aure da kuma wanda ya aikata alfasha baya da aure kaga wannan ayar tana bayyana mana annallaha ta'ala ya amuru ibadahu bidhalik Allah yana umurta bayunsa da wannan na kiyayar saba mishi isa ko shi Allah yake cewa watilka hududullah wannan ita ce iyakar Allah malaman tafsiri sun tattauna akan wannan ayoyin guda biyu cewa aya ta farko ta wallati ya'tina alfahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum suka ce wannan ayar an shafe ta da aya ta ta, ta azza azzaniya aya da ta zo a cikin suratul nur azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wannan ayar ta shahe waccan da muka karanta cewa idan mace ta yi zina za a tsare ta cikin gida ne sai ta mutu a daure haka ake amma dan Allah ya kawo sauki ga bayansa sai ya ce to idan ta yi zina ba ta taɓa aure ba za a yi mata bulala ɗari shi ma idan ya yi zina bai taɓa aure ba za a mishi bulala ɗari bal a wani hadisi ya zo wa taghribu amin za a kore shi shekara guda amma wani hadisi sai ya bayyana cewa akwai rangwame ga wanda ya yi zina bai yi aure ba za a yi mai bulala ɗari ne sai shi ma aka shahe wa taghribu amin kamar yadda malam al-imam al-baghawi ya yi riwaya a cikin littafinsa riwayoyi mabambanta na sha'anin a sha'anin zina an yi riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da al-imam muslim ya fitar cewa annabin Allah ya yi ma ma'iz da gamidiya rajimu to anan sai malamai suka ce shi rajimu da bulala ɗari duka haɗe su za a yi idan mace ta yi zina tana da aure ko kuma a'a za a yi mata rajimu ne a barta ba tare da an yi mata bulala ba wasu daga cikin magabata sun yi haka nan Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu a hadisin da al-Imam Nafi' ya fitar da shi Abdullahi dan Umar ya fitar da shi yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama daraba wa gharaba wa gharaba annabi yayi bulala kuma yayi kura idan aka kama mutun yayi zina annabi yana sa ai mai bulala 100 sannan a kore shi daga garin su shekara daya wa anna ababakrin ضرب وغرب شما أبو بكر هكي وعمر شما أن عمر ضرب وغرب عمر ياي بلالا دريكما يا كوري متون daga gari to anan sai malamai suka ce wannan shine abun da ya tabbata amma al-Imam Abu Hanifa ya ce at-taghrib mansukh fi haqq al-bikr Abu Hanifa ya ce korewa shekara guda an shahe shi a haƙƙin wanda ya taɓa aure ina fata an gane wannan to al'imamu shafi'i ya ce a riwayar da ya riwaya ya ce haddasa nifiƙa wani babban malami wanda na yarda da shi ya mini riwaya riwayar abdulwahab daga yunus daga hassan daga ubada ta ibn sabit allah ta'ala ya ƙara yarda gare sa ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala hudu anni hudu anni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku riƙa daga gare ni ku riƙa daga gare ni qad ja'ala Allahu lahunna sabilan Allah ya sanya musu mafita albikru bil bikri jildu mi'ata mi'atan wa taghribu amin budurwa da saurayi idan an kama su suna lalaci annabi yace ana yi musu bulala 100 a kore su shekara guda muka ce kora ta shekara guda an shahita wasayyibu ita kuma bazawara bisayibi wadda ta taba aure aka kammai da wanda ya taba aure misali mace ce ta taba aure sai ta yi zina da wanda ya taba aure to za a yi musu bulala ɗari sannan a yi musu rajin a shehe su malamai suka ce wannan idan ba a yi shi a duniya ba to a gobe gaban duniya za a yi shi mala'iku za su yi shi araba ya dare an gane? ce idan ba a yi shi anan ba to gobe kiyama za a yi shi haka wasu malamai suka ce al'imamul bukhari ya yi riwaya daga abu huraira riwayar ahmad as-sarqsi daga abu ishaq ibrahim ibn abdussamad al-hashimi ya ce abu musa'ab ya bani labari daga malik daga ibn shahab az-zuhri daga ubaidillahi ibn utba daga ibn mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yarda gare su gaba ɗaya sun yi riwaya daga babban sahabi abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya ƙara yarda gare sa anna rajulaini ikhtasama ila rasulillah lalle wasu mazaje guda biyu sun kai ƙara sun yi rigima na jayayya shine ikhtasama suka zurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ahaduhuma sai gudan yace iqdi ya rasulullah bainana bi kitabillah ya annabin Allah ka mana hukunci a tsakaninmu da littafin Allah bi ma'ana duk hukuncin da zaka mana ya rasulullah ya zama hukuncin nan na Allah ne da na annabin Allah iqdi bainana bi kitabillah wa qala al-akhar sai gudan yace wa kana afqahuhuma sai dayan zai magana shi kuma yahi fasaha yana ɗaya daga cikin waɗanda suna da fasahar zance wannan kuma ya bayyana cewa so tari da yawa ake zauwa da faɗa a wurin malami ko a wurin mai shari'a ɗayan yahi fasaha ɗayan baya da fasaha ɗayan ya iya kalailaice zance ya tsara bayani ya ce wallahi malam shi ya mini kaza da kaza da kaza da kaza wancan bai iya magana ba yanzu lokacin da malam bai tsaye bibi matsalar ba sai ya zane wancan alhali shi da gaskiya ko ba haka ba to shine annabi yace ajal ya rasulullah faqdi bainana bi kitabillah yace ya annabi Allah ibnu hukumci da littafin Allah amma kakin nan wa adalli an atakallama imini izini in yi magana kaji mai fasaha fa qala takallam sai annabi yace yi magana qala inna ibni inna ibni hadha kana asifan yace annabi Allah wannan danawa kana asifan ala hadha ya kasance dan ga aiki a gidan wanga mutunan asifan bi ma'ana ajiran dan boye boye ne ya kasance na aiki a gidansa ana nan fazana bi mar'atihi sai ya zina da matar shi wannan hadisi kafin mu ida zai karantar da mu cewa ba duk mutum kake ba amanan matarka ba ba duk mutum zaka yarda ya shiga gidanka inda matarka ba irin yadda yau ya zama ruwan wankan dare gama gari hadarin dare game kowa ba ɗaliban ilimi ba jahilai ba za ka ga ɗalibin ilimi ya gayyaci abokansa inda matarsa ta zo da tufafi suna kallon matar shi ta kawo abinci wai suna kallonta kuma ta duka kuma kallonta suke kuma shi bai ji komi a jikinsa ba wai ana na ana hira ana malam ya yi kashi a an dai kashe ka a an kashe ka wallahi a ce kai malam ya yi kashi an gane? to don haka jama'a kada mu yarda mu saki amanar matanmu ga wasu komi kusancinmu da su komi kusancinsu da mu kada mu yarda mu bar musu amanar mata domin ita wannan zuciya la'ammaratun bisu ita wannan zuciya ƙashi an bata da ba shi ne ibn al-qayyim al-jauziya a cikin nuniya ya ce ba لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن كثيرة الميلان لا تتركن أحدا بامرأة لا تتركن بم... لا تتركن أحدا بامرأتك خاليا كوبا هكا بني لا تتركن أحدا بامرأتك خاليا نعم أنت بيت فعلى النساء تقاتل الولدان كو إخواني يتي كك سكن كبر وني كيب أنت دماتك kaga akan mata ne ‘yan uwa suka yi yaki kaga akan mata ne wa zai kashe ƙanin shi akan mata ƙane zai kashe wan shi don haka kakka yarda wai wani ya zo ma gidanka babu kanan ita ma kada ta yarda wani ya shigo gidanka ce ai ƙanin miji ne wasa ƙanin mishi kamar ya wasa ƙanin mishi awa iskanci ne wannan awa wannan iskanci ne babu wani ƙanin mishi ba wani kanin miji ko abokin miji ya zo da yara gidanka ya wuce ka cikin ɗaki sadadan inda matarka a ya kamata ka sa mai burki ka ce abokina kai ne kake abokina ba matata ba wannan shi ne al'akishi wanda musulunci ya karantar da mu isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya shiga aljanna da yuthun adda yuthun la da khulul janna me ake da wanda bai da kishi namiji wanda bai da kishi na amfani shi wanda bai kishin matarsa wala dalibai mu ji tsoron Allah wannan bala'i ya shigo har cikin duniyar dalibai dalibi ya gayyato abokan shi tururruga wai an zo cin abincin amarya kamar ya Allah ya dacar da mu to ya yarda da wannan yaron yana mai hidima a gidansa fazana bi imra'atihi sai ya jina da matarsa fa akhbaruni suka bani labari anna alabni ar-rajm suka ce to abin da ke bisa kan ɗana rajimu za a jihe shi faftadaitu minhu bi mi'ati shatin nace to gaskiya ina son ɗan ganau don Allah a bar shi ga akuya ɗari a bar min ɗana wa bijari ya li kuma na ɗau wata baiwa ta na bada ta thumma inni sa'altu ahla ilmi sai na tambayi malamai masu ilimi wannan kuma ya karantar da mu mahimmancin tambayar ma'abuta ilimi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun idan wani abu ya rikice malamai yake tambaya masalolin addini ana tambayar ma'abuta ilimi ne ba jahilai ba ba yadda yau duniya ta lalace ba kowa ya zan farfesa yau mun shigo wata duniya wadda kowa fatawa yake mun shigo wata duniya da kowa ba da ilimi yake shi ma kokari yake ya nuna malami ne ba ka iya bambanta malaman Allah da waɗanda ba na Allah ba ba ka iya bambanta malaman Facebook da waɗanda ba na Facebook ba ba ka iya bambanta malaman TikTok da malaman da ba na TikTok ba yau duniya ta kai inda da yana da yan kudin shi ya siyo ya kamera shi shi ba zaka je da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ya datar da mu yace fa sa'altu ahlal ilma na tambaye masu ilimi fa akhbaruni suka bani labari annama alabni jild mi'a suka ce a danka abinda a bisa kan shi bulala 100 za a masa kawai wa taghribu amin sannan a kore shi shekara guda wa innama ar-rajmu ala imra'atihi rajamu bisa kan matan wancan tunda ita da aurenta ta yi zina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira sallallahu alaihi wasallam ce amma wallazi nafsi bi yadihi na rance da wanda rayuwata take ga hannunsa shine wa la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah annabi ce wallahi zan yi hukunci tsakanin ku littafin Allah amma gana muka kaga dabbobinka da ka bada akuya 100 wajariyatuka da baiwarka da ka bada faraddun alayka amai da ma abunka sa amai da ma dabbobinka wa وجلد ابن وجلد ابنه مئة مئة وغربه عاما yace to aka yi madan shi wajallada ibnahu yawa dan sa bulala 100 wa garrabahu kuma ya kore shekara guda wa amara unaisan al-aslami annabi ya umarci unais al-aslami yace ughdi ya unais isan ko ya unais ta inda take fa'in ni'i tarafat farjimha in ta tabbata ta yarda ta yi zina jihita shi ke wane su da ya zo ta yi itirafi farajamaha kuma sai jihita shi ke na shari'a ta ƙari wannan kuma hadithi yana nuna muna cewa lalle tabbas idan mutum ya yi zina ba a yi mai wannan hukunci to hukuncin Allah yana jiran shi Allahumma illa istighfari yayi ta istighfari yayi ta istighfari yayi ta istighfari domin shi istighfari yana ɗaya daga cikin ababen da Allah ke tausaya ma bawa ya kankare masa zunubansa wannan shine abin da malamai suka ambata al-imam Abdul Wahid ibn Ahmad al-Malihi ya yi riwaya daga Ahmad ibn Abdullahi an-Nu'aymi yace akhbarana إسماعيل أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه عمر يجي إن الله تعالى بعث محمدا للي أبنجي تعالى يا أيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق Allah ya aiko annabi da gaskiya wa anzala alaihi alkitaba kuma Allah ya saukar da littafi a gare sa fa kana mimma anzala Allah ta'ala ayatar rajm na daga abunda Allah ya saukar ga annabi ayar rajm fa qara'naha muka karanta ta wa aqalnaha muka fahimce ta wa wa'ainaha muka haddace wannan aya rajama rasulullahi wa rajamna ba'dahu annabi yayi rajamu muwa muyi rajamu bayan annabi duk wanda ya zina ya taba aure jehe shi zamu annabi yayi muwa mun yi umar yace wa akhsha ina tsoro in talibin nasi zamanun idan zamani ya tsawaita ga mutane an ya kula qa'ilun wani mutum yace wallahi ma najidu ayatar rajmi fi kitabillahi ta'ala yace ina tsoron zamani ya zo wani ya iya wa Allah yaji ya ce wallahi a cikin Kur'ani babu ayar rajin fayadillu sai su ɓace bitarki faridatin da barin farilla anzala Allah ta'ala fi kitabihi wadda Allah ya saukar a littafinsa war rajmu fi kitabillahi haqqun ala man zana idza uhsina min ar-rijali wan nisa'i shi rajamu a cikin littafin Allah haƙƙi ne ga duk wanda yayi aure cikin maza ko mata idza qamatil bayyinatu indi an samu hujja qarara yayi zina to jihin shi zai aw kana al-habl aw al-i'tiraf ko a ga ciki a da an ga ciki shikenan na shiga ban abin gaba ta yadda barawo baka suke cewa na shiga ban doka ba ta yadda barawo ya yarda yayi zina da ita so guda sai ta yi ciki to yanzu maganar ya dawo ya ce ba nashi bane a wannan wani abu ne daban kuma yanzu kakin ya ce ba nashi bane sai ya anta an yi awon NDA NDA awon wannan himdun nawawi da ake da ake na jariri a tabbata naka na ko ba naka na ba amma da kayar da kayi to an ƙare ina fata an gane wannan ita shari'a tana tabbatar da ɗa da wanda an kai ba dai kayi ba shikenan ɗan zina ne kuma kai ka yi shi kuma in ka yi aure za a yi marajin in ba ka yi aure ba za a yi mabulala ɗari kai jama'a Allah ya kare mu da zina wato idan kana biɗar babban abun da bawa in ya aikata kima shi ke zuba kai ke zubewa gaba ɗai da ka kawo zina to ka ƙari in aka baka assignment aka baka bahasi aka ce je ka samu abun da yau in babban mutum ya aikata shi kima shi za ta zube ce zina ka samu da yau al'ummarmu sun kai inda in kai swata ba komi na ba kana iya swace kuɗaɗe na ƙasa gaba ɗai ka swace su kuma a zauna lahiya amma akan ma kana zina an samu matsala illa al'ummar da ta lalace al'umma da ta lalace kuma an samu matsala Allah ya kare mu da lalacewa al'umma haka malamai a ci gaba da bayani to shine wannan ayar ta yi bayani kuma ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana jehewa ba musulmai kaɗai ba domin malamai sun tattauna shin shi wannan rajin ana yin shi ne ga musulmai kaɗai ko kuma ga wanda ba musulmi ba malam ya ce a zahaba ashabun ra'ayi al'imamul bagawi a cikin tafsirul bagawi tafsirin shi ya ce zahaba ashabun ra'ayi ila annal islam min shara'itil ihsani lalle na daga cikin sharuɗa na a yi mutum jiwa a yi mai rajamu ya yi aure kuma ya zan musulmi al'islam shaftun min shara'itul ihsan shi musulunci shara'i ne wala yurjamu zimmi ba a yi makahirin amana rajamu amma wa saha kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu rajama yahudi ne zanaya annabi ya yi wasu yahudawa rajamu da suka yi zina wa kana qad ahsana sun yi aure wa in kana zani in mazinaci ya zamu ghairu muhsinin bai yi aure ba bi an lam tastami fihi hadhihi al-awsaf wannan siffofi ba su hadu cikin shi ba kamar a ce bai balaga ba ko kuma mahaukaci ne to babu haddi akan shi kamar yaro ne wanda bai balaga ba sai wata ta jawo shi ga jikinta dan yayi lalata da ita sai ya lalata to shi kenan ba a yi mai rajimu amma za a yi mai ukuba na gobe kai ya saki malamai suka ce ba a mai rajimu ba a mai haddi mahaukaci sai ta jawo mahaukaci ya zina da ita ba a yi mai rajimu haddi ba a yi mai mahaukaci haddi amma ita da adda hankali in ta yi aure za a jehe ta in ba ta yi aure bulala ɗari za a mata Allah gwada muna an ka shari'ar musulunci wato da ana shari'ar musulunci a cikin garuruwanmu billahi lazi da an bar jina irin wa'annan kattan banza dan ni ina ce musu kattan banza ƙato gardi ya zo yana zina da ɗiyan mutane kuma ya san ya lalata ɗiyan mutane hissa za ka ga ɗiyan shi yana ƙoƙarin ba su tsaro idan za ta lakwal shi ke kanta da lokacin lakwal ya yi na sabka zai zo bakin ƙoha ya gara jiranta zai ai irin waɗannan yaran da sun samu kubucewa kashi ba uku da sun hita ai an ƙari baka ji wani mai hikima ya ce duk wanda ya yi zina da ɗayan wani ko ya tuba sai an yi zina da ko da gina gidan shi in ba yi da ɗayan shi ba in ya tuba ko to za a yi da gina gidansa Allah kare mu da zina da haka nake yawan cewa da ɗaliban ilimi a nisanci alaƙoƙi masu zurhi tare da 'yan mata ka nisanci alaƙa da keɓancewa da budurwa irin yau ta yi ma rangwada ta yi ma kisisina ta turo ma vokal ka biye mata da tura vokal ko da tura mesaj ta turo ma ka maida mata ta turo ma ka maida mata ɗalibin ilimi wannan ba aikin shi ba ne ɗalibin ilimi yana da ayyuka gabansa kai ɗalibin ilimi ina ka ga lokacin mai da misashi ina ka ga lokacin tsayawa ma haka yi vokal da ‘yan mata ta maido ma ka maido mata ina ka ga wannan lokaci kai daga littattafai nan ta haƙiƙata suna jiran ka ga rubuce-rubuce suna jiran ka kuma wani dan lalacewa ho yana da mata zai zauna tare da wadda mata shi ta linka ta so miliyan zai tsaya yana masoyiya ina take masoyiya hissa da an yi mato mashi akan mata an samu matsala hissa wani babban malamin mu malamin hadisi Allah ya ƙara masa lahiya Dr. Baba Ibrahim yake cewa babban jarhu a wannan zamani a jarraha mutum a cikin mata ko kuma a jarraha shi a cikin kuɗi aljarhu fi hadha fi hadha zaman jarh wanda malaman hadisi ke yi وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تلين روايته أو تضعيفها أو ردها to yace ayi ma ita a cikin mata a ce malam wani bala'in san mata gari shi ka samu matsala hisa yau aran maka kiyayi wannan ka kiyaye duka irin waɗannan 'yan matan waɗanda za su dinga shishige maka za su kai ka su baro ne su gola baka Allah ya kare mu shekaran jiya wata yarinya ta kira ni sai na ce wace ce yanzu da na ce wace ta sai ta ce baka gane ko wace ta nace ban gane ko wace ta to in ka gane ko wace ta ka kira ni a nan kai tsaye na na kila lambar ta ce an kare a an kare ban gane ba ban gane ba kana zaman ka asirin ka tuhe ka tona maka kanka asiri Allah ya tuha ma asiri ka sa kanka hanyar da ba taka ba wata kuma don lalacewa yau wala jama'a mu dinga kiyaye musamman malamai na islamiyya malaman islamiyya da suke wayoyi da 'yan mata suna nan suna rikoda suna rikoda suna ɗaukar maganganun ga ustazu na yana ce mata ina son ki ai da na ganki na rasa kwana wallahi da na ganki nake samun nishadi tana nan tana doka sai an zo cikin dalibai ta watsa shike na kima ta zube wanda abunda baka yi ba ma tace kai bale ma kai akwai wata daliba a bike karatun mu babban malamin mu turo mai ne tayi assalamu alaikum malam ina da tambaya mace ce tayi kaza da kaza me hukuncin ta tambaya ce ta turo masa sai ya bata ansa duka ajin nan sai ta gwada ku diba yadda muka yi misali da mala ai soyayya yake da tambaya ta masa fa to da haka jama'a mu kiyaye Allah ta'ala ya kiyaye mu gaba daya an karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna shaytana lalle shaytan Ala ya ce wa izzatika ya rab na rantsi da buwayaka ya Allah la abrahu ba zan gushe ba ughwi ibadaka zan ci gaba da ruduwar bayonka ina batar da su ma damat arwahuhum fi ajsadihim matukar ruhin su suna cikin gaga jikin su fa qala rabb Allah shi kuma yace wa izzati na rantsi da buwayata wa jalali da daukaka ka wartifa'i makanati da ɗaukakan makanata la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni Allah ce ni kun ba zan gushi ba ina gafarta musu ina gafarta musu matukar suka nemi gafarata wannan hadisi da'ifi ne domin a cikin sa akwai wani marawaci da ake cewa Abdullahi ibn Lahi'a wanda ya yi riwaya daga Darraju daga Abi Al-Haytham daga Abu Sa'id Al-Khudri wannan hadisi da'ifi ne to shine ubangiji ta'ala yace idan yayi zina idan ta yi zina a wancan lokacin to ga yadda ake yi sai Allah ya kawo musu hanya ita kuma hanyar da Allah yake kawo musu ita ce wannan wadda muka gai a cikin wannan aya Allah ya ce wallazani ya'tiyani ha minkum wa'anda suka zo ma zina daga cikin ku fa'azuhuma Allah ya ce ku cutar da su ku ce kai yanzu wani da hankalinka zaka ta yake zina domin kalimun lisani an kamin kalimis min kalimis sinan malaman larabci suka ce sukar halshe ta yi sukan mashi akwai magana da in an ka gaya mu mutum ita sai ya koma ga Allah bai mance ba a ce wani kai da kanka al'abdu yuqra'u bil asa wal hurru takfihi al ishara malaman larabci suka ce shi bawa ana karantar da shi da sanda ne shi kuma ɗa ta ishe shi a ce wani kai da kanka yanzu a ce malam kai da kanka to wallahi zaka ga ya shiga taitayin shi malami ne ya zo yana cananci da mashin wata rana na zo ina bisa mashin sai na dan murda sai wani ya ce ah malam kai da kanka wallahi sai na ji nauyi to shine laraba suka ce kai da kanka ta ishe ta ishe ka a ce ma wani kai da kanka ya ishe ka shine ubangiji ta'ala ya ce wallazani ya'tiyani haminkum fa'azuhuma ku cutar da su wannan ayar an shahe ta mun ga hukuncin shahe wannan ayar da ta gabace ta fa in ba idan suka tuba wa aslaha suka gyara fa a'ridu anhum ku kauda kai daga barin su inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan karɓar tuban bayu ne rahiman mai jinƙai muna roƙo Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala muke roƙo ya shigan mu da rahama za mu tsaya akan wannan ayar abinda muka faɗa ya daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi